فإن لم تفعل ف فإن لم تفعل فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
sai ka karasa aiki sai ka karasa karasa sura eh wasiriya وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقضوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da biyu ga watan biyun musulunci watan safa yau hijira na da shekara 1444 talatin daidai ga watan takwas miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya'u sunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke bibiyarsa a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan rana idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratul anfal sura mai namba ta takwas a jeren giyar surrun alkur'ani mai girma idan ka faro kirgi daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 60 daidai 59 kai mun tsaya aya mai namba ta 59 yau za mu tashi aya mai namba ta 60 daidai a ita wannan sura mai albarka suratul anfal fadin Allah ta'ala da yake cewa a'idu lahum mastata'tu min quwwa wa a'iddu lahum mastata'tum ومن دماغ الخير تؤهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم
kafin wannan aya aya da muka tsaya a kanta a makon da ya gabata Allah ta'ala yana fada cewa kada ku zaci waɗannan waɗanda suka kafirta sun gagari Allah ne a'a ba su isa ba innahum la yu'jizun ba su isa su gagari Allah ba ba su isa su kubcewa ƙaddarar Allah ta kansu ba to sai Allah ya ɗora magana cewa wa'idu lahum mastata'tu min quwwa ku yi musu tadaji ku yi musu tattali mastata'tu cikin irin abin da kuke da iko kai shi min quwwa na daga ƙarfi wa min ribadil khayl da kuma daurarin dawakai dokuna ingarma wanda za a daure shi ko za a daure su a tattale su domin a fita bagen fama domin a daga kalmar Allah subhanahu wataala turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum waɗannan tattali da kuka yi da dawaki da kuka tattale su dan hawa a fita jihadi domin kalmar Allah ta ɗaukaka to sai Allah ya ce da su za ku tsorata abokan adawan Allah da adawanku turhibu na bihi aduwallah wa aduwakum maƙiya Allah masu adawa da dokokin Allah masu adawa da ainihin kasancewar ku musulmai ƙarƙashin littafi ɗaya annabi ɗaya to su za ku tsorata da wannan tattali naku da dawakai naku sai Allah ta'ala yake cewa akarina min dunihim la ya'lamunahu akwai wa'ansu daban ma wanda ba waɗannan din ba ku ba ku san su ba Allah yace nahanu na alamkum Allahu ya alamkum Allah din shine ya san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da kuka ciyar domin daga addinin Allah ko mun kankantarsa ko mun yawansa Allah yace yuwaffa ilaikum Allah zai lillinka muku zai ribanya muku shi wa an tumla tuzlamun ku ba ku a cikin waɗanda za a zalinta to wannan aya tana cikin ayoyi da suke maga yiwa musulmai kaimi akan kasu kwanta kasa zamto wa'ansu mutane marasa shiri marasa kimtsi a kullum musulunci iya umartar 'ya'yansa su tsare gidansu su yi tattali domin kada a zo a far musu lokaci ɗaya a musu ta'annacin da sakacinsu ne jawo musu tattalin iya nufin kan cewa Allah ta'ala ya ga niyyarku ya ga zuciyarku zai iya ba ku nasara zai iya ba ku taimako da irin hoɓɓasa naku da ƙoƙarinku wallazi na jahadu fina lana hadiyan musu bulana don da suka yi ƙoƙari cikin mun Allah ba kwanciyar suka yi ba suka dage to Allah zai buɗa musu zai yassare musu hanyoyi daga Allah ɗin wa aidu lahum mastata'tu min quwwa ku yi musu isti'dad ku zamto cikin kota kwana cikin shiri da kimtsi a kowane lokaci kar ku zaci cewa da Allah ya ce innahum la yu'jizuna su basu isa su gagari Allah ba kar ku zaci cewa ku kwanta kawai ku zamto lakwas ba wani shiri da kuke yi to babu shakka wannan musulunci bai baku wannan dokar ba duk da Allah shi ne mai nasara a hannunsa shi ne mai taimakonku to amma kuma ana so ku yi hoɓɓasa ku dage ku yi irin naku talajin in yi so Allah ta'ala sai ya cika muku shauran Allah ta'ala yake cewa ku zamto cikin kimtsiyar talaji a min kuwa na daga abin da ya shafi ƙarfi wajen tattalin mayaka na musulunci gwarazan matasa mayaka a tattale su da kuma ainihin dawaki waɗanda za a fita da su a wancan lokaci ku yi ƙoƙarin tattalinsu da kiwata su da ba su duk irin abin da ya kamata a ba su wajen tattalarsu da ainihin sabunta musu tirenin yau da gobe ku yi ƙoƙarin kimtsi da shiri domin abokan adawar Allah da abokan adawarku li'anna la hayya asbabi asbabi intisarihim zahiriha wa batiniha wal'idadi ta hayyi'a wal'ahidar mastata'atu Allah ta'ala ya tandar da abin da za a ruguje kafirci da kafirai da irin tattalin da kuka yi da irin kimtsin da kuka yi kullama ya dukulu ta hata ta hata kuwatin nas ittikazu hamin al'udda duk abin da yake za a tattale shi a rike shi ya zama to tanaji ko wani kimtsi da shiri to ubangiji ya muku wannan izini ya ba ku doka walkitab lil jama'atul muslimin sai maliki cewa wannan doka ko wannan magana to dukkanin musulmai Allah ta'ala yake kida bi gare su gaba daya musulmun da da nayin su kar ka zamto marar kimtsi marar shiri kai ba mai tsokanar fada bane kai ba mai takalar musiba bane a'a amma duk lokacin da za a zo a farma ko a cima mutunci a same ka cikin shiri da kimtsi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa la tattamannu liqa al'adu kada ku dinga burin yaki a zo a yaki a kar ku yi wannan amma in yakin ya samu to fata sabbatu ku tabbata kar ku zama to ragwage kar ku zama to waɗanda ba ku da shiri amma ku daina fatan yaki domin fatan yaki ba aikin musulmi bane amma in abin ya tabbata la mahal to ku dage ku zama to cikin kimtsi da shiri sai malik ke cewa magana ce akan kowane musulmi wa wulat al'amr minhum da kuma shugabanni daga cikin musulmai لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على على مصالحها cewa su shugabanni su Allah ta'ala biya ragama ta ainihin kula da al'umma da jawo musu maslaha su yi tattali da tanaji da kimsi domin shirin kota kwana wal kuwa da Allah ya ce min kuwa kamal salahiyatul a'dha لأملها فاتكاز السيوف والرماح كرئتكبا دا كبيوي والأقواس دبكا والنبال da su kibiyoyin harbi a wajen yaƙi sai ma laice wannan min alƙuwa haza min alƙuwa shi ma iya cikin abin da ake ce masa alƙuwa fi jiyushil usur a cikin a cikin runduna ta sojoji almadiya a cikin abin da ya gabata na shekaru baya wattikadu dabbabat wal madafi wal ba'irat malaci amma a yanzu ku riki irin abin da ake ce musu dabbabat irin motocin sulke da jirage na yaki da ainihin abubuwan kariya dawafiya wanda za ku kare ƙasarku da garinku a zamanance wasawarik da irin abin da yake sa ƙara ko abin da ya shafi bama bamai min kuwa fi jushin asirina sai ma da ya ce wani iya cikin ƙarfi a cikin abin da ya shafi rundunar yaƙi a wannan zamani a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan yaƙi da waki ne da takuba da da kibau amma a yanzu sai dai bindigogi da abin da ya shafi makamai masu sulke da jirgin sama masu tuka kansu da bama bamai to wannan su ne kuwa a wannan zamanin kamar yadda dawaki suka zama kuwa a wancan lokacin malici akwai hadisi da imamu muslim ya fito da shi da imamu tirmidhi min hadisi uqba bin amir radiyallahu an uqba bin amir yake cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa aidu lahum mastata'tu min quwwa wa min ribadil khayl yace akan minbari inji uqba bin amir yace manzon Allah akan minbari ya karanta wannan aya sun makala sannan ya juyo ya fuskanci al'umma yake cewa ala innal quwwatar ram ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu cewa karfi da Allah yake ce min quwwa shine kayan harbi abinda za a harba yayi nisa domin yaje tarwatsa abokan gaba ko shirinsu to wannan shine quwwa wannan shine quwwa sai da manzon Allah ya maimaita wannan har sau uku ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya yanzu yawanku in an samu mai bindiga ɗaya ku bi sai ta rotsa ku ita kuma bindiga harbi ake da ita ala innal quwa arram kamar jiragen sama masu harbo bambamame daga sama su ma harbi suke yi kamar ainihin igwa igwa da jirage masu sarrafa kansu duk abin da za a jefa na bom ko na tarwatsa al'umma har ba shi ake jefa shi ake kaga sadaka rasulul karim ala inna ala inna quwwatur ramy abinda ake nufi da quwwa anan shine harbi makaman da za ku dinga harba su daga nesa suna tarwatsa abokan gaba da shirin su ta da jinku domin kar su matso kusa da ku su muku illa imamu sa'id yake cewa ku yi shiri da tanaji li a'da'ikumul kuffar domin makiyanku waɗannan wanda suka kafirta asa'ina fi halakiku wanda kullun aikin su burin su su halaka ku wa ibdali dinakum kuma su ruguza muku addini mastata'tu min quwwa kuma su tattali gurgudan ikon ku na ƙarfi kullama a kullama taqdiruna alayhi min alquwwa alaqaliyya wal badaniyya duk abin da kuke da iko da shi a kansa na tattali na ƙarfi na hankali da ƙarfi na gangar jiki wa anwa'ul asliha da nau'o'in makamai wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan mimma yu'inu ala qitalihim kan abin da zai taimake ku wajen ya karsu fa dakara fi zalika anwa as-sina'at nau'o'in abubuwan da ake kera su da hannu sun shigo cikin jumlar min quwwa tunda Allah ta'ala yake faɗa game da annabi Dawud alaihi salam yake cewa allamnahu sana'ata labusin lahu allamnahu sana'ata labusin lakum lituqsinakum min ba'sikum فهل أنتم شاكرين فهل أنتم فهل أنتم شاكرون Allah ta'ala ke cewa shi annabi Dawud alaihi salam allamnahu sana'a Allah ya koya masa ƙere-ƙere ya hore masa ƙarfe ya sarrafa shi ta ko'ina wannan ƙarfe da Allah ta'ala ya hore wa annabi dawud alaihi salam iya ƙerawa domin a samu garkuwa ko abin da zai zama to makariya matara idan an harbo makami ba za su same ku ba Allah ya koya annabi dawud isaƙa da ƙera irin wani abubuwa sai Allah ya tsale tuhsinakum min ba'sikum domin ku samu tsaro da kariya daga yaki fa hal antum shakiruna shin kun gode wa Allah da irin wannan ni'imar da ya muku to ka samu tattali da irin abubuwan da ake kerawa allati ta'mal fiha asnafil asliha wanda ake kera makamai nau'i nau'i wal alat min al madafi' wal wal banadik da abubuwan da suka shafi makamai na harbawa da bindigogi wa tsairat da jiragen sama wal marakib da abubuwan hawa albarriya wal bahariya wanda ake shiga ruwa ko tudu wal husul da garkuwa wal kanadik daga ganuwa da a tona gano a gewaye gari wal alatu difa da ala na difa abubuwan kare kai wa siyasa sai malam sidi ya kawo har siyasa ma iya cikin min kuwa ku yi ga siyasa domin ku yi wa addinin ku aiki ku yi ga siyasa domin ku ije sharrin makiya addini idan kun bar abin a hannunsu gaba ɗaya za a shigo ta nan ɓarin a muku illa za a shigo a yaƙe ku za a shigo a ci nasara a kanku amma ka shiga siyasa da niyya mai kyau da manufa mai kyau ka jawo kariya ga addininka na cutarwa kuma ka jawo amfani da addininka da ma'abota addininka allati fiha ya taƙaddamu al-musulmin al-musulmun wanda wani lokacin da tsarin neman mulki na siyasa musulmai suke samun ci gaba da rike da dafi makamai iko waye difa anhum bihi shari'a da'ihim da shiga siyasa da neman rukon madafai na iko kuke ije sharukan abokan gabanku wa ta'allumin ram kuma lai ce ku dinga koyawa matasa da yara koyan harbi koyan training na yaƙi duk ba don ku yi ba don ku kare kanku wa shaja'a wa tadbir ku koyi juriya akan wa'ansu wahalhalu domin ko da wahalar ta gaske ta zo da ba kun saba wa tadbir da iya gudanarwa da matasa ya zamto masu da'a ne duk wanda aka ce wani ne jagoran ku shine shugaban ku ya zamto kuna masa da'a da biyayya idan kun saba da nan ko a wajen yaƙi ne ba za ku zamto masu saba wa shugabanninku ba masu saba wa ma'abota al'amuranku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala innal quwwatar ramyu cewa ƙarfi dai shine harbi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa min quwwa al quwwa ar-ram al istidad bil marakib al muhtaj ilaiha inda al da tattalin abubuwan hawa da ake bukatarsa a lokacin yaƙi wani haza ƙala ta'ala Allah ke cewa min ribaɗil khayr ku tattale ribaɗil khayr dokuna in garma ɗaurarru wanda za su iya wuni suna sukuwa suna tafiya ba su kosa ba turhibuna bihi aduwallah waɗannan dokuna da tattalinku za ku tsorata abokan adawan Allah masu ja'in ja da hukuncin Allah masu ƙaryata ayoyin Allah su ne aduwallahi wa aduwakum ko makiyanku abokan gabarku masu muku mugun shiri da mugun tanadi to ku tattali wannan saboda ku yi maganinsu wa hadhihi illa mawjuda fiha fi zalika zaman maliki ce wannan illa da Allah ce ga abin da za ku yi da tanajinku ga abin da za ku yi da ƙarfinku to shi har yanzu akwai irin wannan illar a wannan zamani in kuka yi wasa duk madafan iko suka rike gun faɗa a ji iya hannunsu to babu yanda za a yi ku meke kafa ku yi addinin ku yadda kuke so ba zai yi ba mutane ne masu kwanciyar ɗaukar rai masu ladabin yan kwaya a lokacin da suke da rauni ko suke neman abu ba irin ladabin da ba za su yi ba ba irin kwantar da kan da ba za su yi ba amma a zukatansu sun ɓoye mummunar manufa da mummunar ajanda akan ku ku musulmi da addininku in kuka yi wasa suka riga ku hawa madafan iko to ƙur'ani ya ce babu yanda za a yi ku samu damar gudanar da addininku yadda kuke so ba zai yi ba dole ku ga ɓacin rai dole ku ji ɓacin rai dole ku ga zalunci dole ku ga zalunci ba zai yi ba wanda duk inda kafiri ya ce Allah ta'ala ya kira shi azzalimi wal kafirun hum zalimun azzalimai ne ba su da adalci amma duk inda musulmi ce ana sa ran mai adalci ne kuma adalcin ne yake sa irin abin da yake faruwa jiya da yau a wannan ƙasa namu sau madafan iko amma ba wata cutarwa a zahiri da za su nufaci waɗannan mutane da su amma mu duk inda suka samu dama da iko to duk inda za su kai mu ƙasa su gurgunta mu su halaka mu su kai mu ƙarsuna yi ko a ɓoye ko a fili wannan ƙur'ani ne ke ba mu wannan labari saboda ka Allah ta'ala ma ke cewa har a yanzu nan ku yi ƙoƙarin samun abin da za ku dinga tsorata su da shi ko yawanku ko ƙwarewarku a fage daban-daban daban ku yi ƙoƙarin nuna musu ya ku ba kan wallasa ba ne idan sun tabbatar kuna da kintsi kuna da tanaji wallahi dole su rankwafa muku amma in sun san ku a lankosa ne ba ku da wani shiri ba ku da komai to wanda bai isa ya ɓata ku ba sai ya ɓata ku wanda bai isa ya buɗe baki magana kan ku ba wallahi zai domin karewa addinin ku mutunci da karewa kanku mutunci shine Allah ta lake ta ku irin wannan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum fa in kana shay'un mawjudun aksaru irhabiha minha kasayyarat albariya wal bahariya malaita duk abin da zamto firgici ne gare su da tsoratawa to ya zamto kun tattale shi al mu'idda lil qital allati takunu nakaya fiha ashad wanda sassan an gwamza din irin abin da za su samu ba mai daɗi bane ba kana da ma'amuran bil istidad malici Allah ta'ala yawa musulmi umarni su yi tanaji wasa'i li tahsiliha hatta inna idza lam tujad illa bi ta'allumi sana'a koda ku koya musu yaran ku da matasan ku yanda ake kaza ake kaza ake kaza wannan wajibi ne wa bi hasbi zalika li anna ma lam yatimmu wajibu illa bi ma huwa wajib har maliki ta duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi ma wajibi ne kariyar kai ba za ta yi ba sai da ilimi sai da tattali sai da tanaji to duk abin da za ku koyawa naku ya naku wajen ƙoƙarin kare kai da gano makida ta abokan gaba da shiga surru a gano mai suke ƙulla muku to duk inda ake wannan ilimin wajibi ne ku samu naku matasanku masu waƙidaje su koyi wannan ilimin duk inda ake intelligent ne wani sss ne wani wane ne wa duk inda ake shiga dai kar ku yadda a tafi a barku a baya in sun ga iya su ya su ne a wannan madafan ikon to ta nan za su yi wasu cutar da ku bayan da za ku yi amma duk arziki inda wakilcin naku a gun to duk kullakullan da ake yi muku to babu shakka zai zama to ya samu tasgaro ba zai cimma burin shi ba yasa har kullun ku dinga tattalin matasan ku masu aƙida suna shiga aikin soja ne aikin ɗan sanda ne aikin security ne dukkan wata kafa da ake shiga domin a kawo ci gaba na zamani kar ku bari a tafar abu a barku a baya in an yi nisa an barku a baya ta nan za a shigo muku ba yanda zai ku kare kanku kuma addinin musulunci ba gidajen addini ba ne kowace kafa a ilimance yanzu duniyar ta koma ta ilimi ce ba ta surutu ba ce ba ta ainihin hayaniya ba ce duniyar ilimi ce a yau duk abin da aka ɗara ka ilimi a kansa an cika su an barka saboda ka wajibi ne ya yan uwa mu dinga tattalin matasa su dinga shiga da aƙida mai kyau siyasa a shiga da aƙida mai kyau neman kasa a shiga da aƙida mai kyau to duk wanda Allah ya bace madafan iko ko wata wata a faɗa a ji to babu shakka ba zai manta da addininsa ba zai iyayensa irin damar da Allah ya bashi ya ciyar da addininsa gaba ko ya karewa addininsa shari da wanda makiya suke nufa da shi sai Allah ta'ala ke cewa wa akharina min dunihim la ta'lamuna bayan waɗancan na zahiri akwai wasu aboye wanda baku san su ba su ne munafikai shi musulmi kullun abokin yakin sa biyu ne ga kafiri da ya bayyana kafircin sa ga munafiki da ake yau da gobe da shi shine Allah ya ce waɗannan din ku baku san su ba a cikin ku suke kuna sallah da su kuna azumi da su kuna ana rufe koba ana mitin da su amma aqidar su ba ta ku bace za su zauna su ji sirrinku su ji tanajinku amma zai su faɗa wa abokan adawar yasa mas'alar munafinci ta fi kowace mas'ala wahalar raurayi a musulunci ba yanda za a kace mai kafiri ba zai yi ba domin yana sallah yana cewa la ilaha illallah amma abin da ya ɓoye a zuciyarsa kafirci ne a fahimta yasa Allah ce irin su din azabar da Allah zai musu a lahira ta fita kafiran ma innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah ya ce innal munafiqina cewa su munafikai na aqida al- a- a- an-nifaqul i'tiqadi kenan wanda suka koye mummunar aqida a ransu suna nufin kullum musulmi su su karye a ci nasara a kansu irin wannan munafincin in an mutu da shi sai Allah ya tafi darkil asfali minan nar suna karkashin wuta can gidan karshe na wuta walan tajid lahum nasira Allah ya ce ba wanda za su samu ya taimake su in kun ga kun bibi tarihin musulunci tun wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abakar yana zama khalifa tun daga lokacin aka dinga samun sandar munafirci ya shiga musulunci sanda yake tun a lokacin munafircin ya fara ƙarfi bayan abakar ya gama khalifancinsa nawa shekara biyu da wata hudu umar ɗan katsab ya zo ya yi shekara tara da wani abu to a lokacin sai na usman dab da ƙarshen jagorancinsa to munafinci ya fara ƙarfi a ji a kutsa gitsira wannan wannan a ji a kitsa wannan wannan a ji wani baya son ka su wani ba sa son ka su wani kaza su rike madafin iko a lokacin munafirci yayyawa sai ya haifar da kawarijanci to tun daga wannan lokacin har yau musulunci bai zauna lafiya ba da na cikin nasa ake samu ake shigo ake mai illa ya sa munafinci iya da illa kuma duk inda munafiki ɗaya yake a cikin al'umma in aka yi wasa sai ya baza wani al'ummar ko mutane ne waɗanda duk inda za su sha wahala ko aljihunsu zai motsa wallahi ba sa so wannan hanya ce ta gane munafukai a cikin addini ko mutane ne masu kuɗayin tsiya duk inda ake samu to suna gun amma duk inda su za a same su ba sa gun masu tsoro ne masu rauni ne ko mutane ne wanda suna da tsarewa duk inda munafiki yake ba shi da juriya daga an tafi an tafi zai kawo wata matsala ai a hakura mana ai abin da ba zai yi ba a fahimci wannan duk wannan qur'ani ya faɗa mana alamomin su ta'arifuhum bisimahum qur'ani ya faɗa alamomin su za ku iya ganewa suratul munafiqina Allah ta'ala yana cewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم Mm.
وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون daga jikin siffarsu in ji Allah wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka ga munafikai in ji Allah jikinsu zai baka mamaki akwai stati a gane ko akwai iya kwalliya akwai iya ado kullun jikinsu fes fes wannan alama ce ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum amma wa in yaqulu tasma'a liqawlihim idan suna magana ka saurara sosai ka ji maganganunsu ka annahum khushubun musannada magana su kamar kullum fenti da da da kuskure ma ake mata kullum amulmula take magana su ba sa magana raguwar magana maganar munafiki a kullum magana ce mai kamare kuma ya san abin da kake so shi zai faɗa ma an fahimta duk inda munafiki yake in iya gindin mai kuɗi ko iya gindin mai mulki to duk abin da ya san kana so shi zai faɗa ma bayan da za a yi ya faɗa ma akasin abin da kake so duk wanda yake faɗa ma gaskiya a matsayin ka ne mai mulki duk wanda yake faɗa ma gaskiya a matsayin ka ne mai kuɗi wallahi wanda masoyin ka ne amma in dai munafiki ne a ƙarƙashin sa a ƙarƙashin ka to ka lissafa a gani duk abin da zai ci karo da manufarka wallahi ba zai faɗa ma ba shine wa in taqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum kushubun musannada kullum magana su agunka bai kyauci ba yanda za a yi su faɗi magana da akasin abin da kake so ne Allah ke cewa ya hasabuna kullu sayhatin alayhi dukkan wata aya in za ta sauka dukkan wani wa'azi in za za a yi a ce da shi sai su ce da su ake an gane ko yanzu wannan wa'azin da muke sai wani ya ce da shi ake misali to tun lokacin manzon Allah ya ce duk ayar da za ta sauka to munafikai ba ce za su da su ake shine ya hasabuna kulla saiha as-saiha al-ayar munazzala shine hukuncin da zai sauko daga sama su dauka da su ake wallahi ai wa'azin nan ma ai saura aka ma suna kuma wato wai sabon da kake kai wa me wazin ma bai san ka ba bai san kana yi ba aya ce ta biyo ta kanka dole a karanta ma bayan da zaka yi bayan da zaka yi amma ana cewa kaza ai wannan wa'azin habaici ake ai da mu ake to ya hasabuna kullu sayhatin alayhi Allah ya ce humul adu in kun fahimci waɗannan mutanen su ne abokan ƙabadawarku Allah ya kiraye munafiki da adu maki ba abokin amana ba ne Allah ya ce fahatarhum fita katsatsan da su qatalahumullah Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka ko jumla du'a'iyya ko jumla kabariya ko Allah iya bada labari tun Allah ya tsine musu albarka da ba ko kuma a'a ana ba ku umarni kuma daga yau ku tsine musu albarka in jumla ce du'a'iyya anna yi ufaku duk inda suke Allah ta'ala daga ya tsini musu albarka shi ya samu munafiki babu albarka a rayuwarsa duk abin da zai samu ta hanyar munafirci zai tafi a haba a mansura an fahimci wannan daga cikin irin siffar da za a gane munafiki Allah ya ce idan suna neman abu za su dinga alƙaura akan abin da suke nema amma suna samun abin za ku nemi su kurasa kwata-kwata karya alkawari da saba alkawari iya cikin alamar munafirci Allah ta'ala yake cewa wa minhum man ahada Allah la in atana
man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون الله yace daga cikin alamarsu man ahada Allah akwai masu yiwa Allah alƙawari ku taya mu addu'a da Allah ya taimake mu da addu'a la in atana min fadli har in Allah ya ba mu wannan abin da muke nema ai addini ya daina kuka ai ba wani abu ai shikenan kawai mu dai mu samu an gane ko falan ma'atahu min fadli a lokacin da Allah ya kai su madafan ikon bakilu kai zama tatattun marwata in an gawayar wani liman ma ba za a daga wayar ba in an ga shugaban unguwa ko shugaban kwamiti ko alarama ya buga waya ce ayi wannan kyale su magana taimako za a yi karka wayar kawai kusa ba na nan amma dafa da su ake dala mana addu'a kullun takardar neman addu'a tana nan ana rubuta amma falan ma'ata min fadli bakilu bihi wa tawallaw a dinga juya baya zuwa masallaci mai gagara wa hum mu'ridun duk inda aka ganku yake ana kauda kai ana kauda kai to Allah ya ce wannan alamar munafici ce alama ce ta munafiki a lokacin da yake nema ya zama mutumin kirki da alƙawura masu yawa zai taimaki addini mu abotan addini amma iya samu to shikenan ya juya musu baya ba shi ba su sai kuma abin ya kare ko ya sauka sannan kuma sai dawo alama ce ta mutane masu munafirci a zuciyarsu inji Allah subhanahu wataala daga cikin alamar munafikai inji Allah suna yawan bada hanzari duk wanda kullum uzuri uzuri uzuri larura larura larura to musulunci iya hararar mutum munafiki ne wa minhum man yaqulu uzalli wala tabtinni wa minhum man yaqulu zalli wala tabtinni ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله يتي daga cikin alamar munafikai man yaqulu zalli kullun akwai mai mai mai fadar uzuri uzuri ya rawar Allah amun uzuri abun uzuri e izalli fil qu'ud kenan ba na izini da zauna a gida wala tabtinni fil khuruj karka fitine ni a ce na fita yaki wallahi ba zan iya zuwa wa'azin nan ba wallahi ai zuwa wajen tarbi ba na iya yi ni daga na dawo kullum bacci nake ba ai ba kaza ka ai kaza kaza kaza to duk da iyayen waɗannan aqida ta munafurci sun faɗi wannan kullum bayan da za a ce a zo ai abu kaza a ce samina wa ɗana ba su bane hanzari kullum uzuri wala tabti ala ta ala fil fitnati saqatu sun faɗa cikin fitina ne duk mutumin da kullum uzurinsa ya addini kullum uzurinsa sai a abin da ya shafi addininsa kullum to Allah ya ce a faɗa ma ka faɗa cikin fitina ala fil fitna sakatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin jahannama ta kewaye wa kafirai tana jiran su daga cikin alamarsu suna da guri an gane ko suna da alfahari da abin da yake nasu garinsu ko ƙasarsu ko shugaba nasu to suna da alfahari da wannan da gori akan wanda ba su ba هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله والذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون Allah ce humul ladhina yaqulun su dai munafikai sune suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah duk wanda yake wajen manzon Allah kar ku taimake shi kar ku bashi komai ku kyale su yunwa ma ta kore su an gane ko yunwa ma da wahala ku kyale za ta baza su kar ku ƙara ci da su kar ku ƙabar ba su komai wannan halin munafiki ne an fahimta ya hana kaiwa mutumin kirki abu ka rabu da su in ka biya ma'abota addini ba abin da za ka yi duk abin su za a ƙari kaza kaza kaza kaza to an riga ka faɗa la tunfiqu alaman inda rasul hatta yanfadu Allah ya ce walillahi khaza'inu samawati wal ard munafikai ba su sani ba taskokin arzikin na sammai da ƙasai ne suna gun Allah ko ba gaskiya bane khaza'inu samawati wal ard duk taskar arziki ta sama da ta ƙasa suna gun Allah kuma Allah ya ce wa inna lana lal akhirati wal ula da duniyar da lahirar duk ta mutu yanzu Allah duk wanda muke so mu dauka mu bashi walakin al munafiqin la yafqahu munafiqai ne yanzu Allah ba su da fahimta kida humai ne dolaye ne jahilai ne suna alfahi da gari yaquluna a walakin al munafiqin la yafqahu ko la yaqul irjana ila al madina يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah ya ce suna gorin gari da kuma gorin arziki da gorin mukami duk wannan alamun munafirci ya ƙulu da la'in rajana ilil madina ai idan mun dawo garin madina mun samu nasara a kan manzan Allah da sahabbai la ya karjan na al'adu min al'adun ai masu gari masu izza he sun kori raunana daga garin suna nufin su ɗin he sun haɗa gwiwa da kafirai an kori dukkan sabon manzan Allah da garin madina shi ne la ya karjan na al'adu min al'adun sai Allah ya ce walillahi izzatu wali rasulihi wali muminin izza buwaya da burin kasa tana ga Allah sai manzan Allah kuma sai masu imani amma walakin dal munafiqina la ya'lamun walakin munafiq bai sani ba bai sani ba an fahimci wannan daga cikin alama ta munafinci akwai sukar mutanen kirki duk mutumin da kaji kullum bakin sa zagin malamai zagin ustazai zagin masu da'awa kullum ayi hakuri a yanayi ne yazo an fahimta ka san kone wani kullum bala'in sa kan malamai yake duk masu tabara da iskancin duniya nan ba ruwansa amma malamai sun yi kaza ai laifin malamai ne ai sun ƙi su ce kaza an ce ba a ce malami ba sa kuskure ba suna yi yan adam ne su ba ma'asumai ba ne amma kullum kullum magana ka ta suka ta ƙare a malamai ta ƙare a addini ta ƙare a ma'abota addini to alamar munafirci ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi tabuka za a yi yaki a sai an yi zango kafin a je gunda za a yi yaki sai manzala ce ina wani ku a ce gaye can ina wani ya ci gaye can ya ce ina ka abin malik ina ka abin malik sai wani ya tashi daga cikin munafukai ya ce ai habasa hu burdahu ya rasulullah ai mutum ne ka san dan gaye ne iya can iya wanki iya guga har an taho yaki iya can bai taho ba akwai abdullahi bin amdu bin as sai ta yi ce kazzabta wallahi ƙarya kake innaka munafik ka soki mutumin kirki ga munafiki ne ma arafna minhu illa khaira ya rasulullah ka abin mali ba abinda muka sani sai alkhairi mizatan wani abu ne ya tsare shi mai muhimmanci amma wannan ƙarya yake an fahimta ashe zagin mutumin kirki da su kansa da rahin bashi hanzari alama ce ta munafinci duk iya karkacin la ta'lamuna humullahu ya'lamu akwai munafikan da manzon Allah mai bai san su ba sahabbai ba san su ba amma Allah shi ya san su an fahimta ai alawa musun isa kuma na Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da kuka ciyar fi sabilillah wajen yaƙi ko marayu ko da'awa ko addini ko kaza sai Allah ce yi waffa ilaikum Allah zai cika muku shi ya lillinka muku wa antum la tuzlamun hudin ba abubuwan da za a zalunta bane dan aya ta gama la وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم Allah ya ce wa in janahu lisalmi har in sun zo su malu sun karkato su kafirai lisalmi an karanta bi fatati bi fatati alasin wannan shine qira'atul jumhur amma imamu shu'ba ya karanta wa in janahu lisalmi an yi wasinun kasra amma qira'a ce ba ta jumhur ba qira'at jumhur wa in janahu lisalmi in sun karkato wajen sulhu as-salm as-sulhu kenan idan sun ce a tsayar da wutar yaki su suka fara fada su kafiran to Allah ya ce karku ki ku dawo a yi sulhu ku duba saukin hali irin na musulunci shi musulunci in ya ce a yaki ba wai manufarsa a karkace mutanen ba ne a in sun tsorata sai a dawo a yi sulhu abin da ake so kenan in kaga musulunci ya ce a yaki a kashe to abin ya kai karshe ne ba wata hanya sai wannan din amma ko da ana wutar yaki ana kashe su suka daga hannu suka yi saranda to Allah ya ce kar ku ƙara kashe kowa a cikin su kiyale su a isulu an fahimta wa in janahu lisalmi fa janahalaha in sun karkato sun ajiye makamai sun ce ayi sulhu sai Allah ya ce kuma ku karkata zuwa ga sulhu kar ku ce kun ki ayi sulhu a sulhu khair an gane ko fajnahalaha ku karkata kuma zuwa ga sulhu an fahimta wa ahattahu ku yi alƙawari ku ce to a rubuta alƙawari malaci asilmi ko asalmi yuzakkar wa yu'lis yuzakkar wa yu'annas ko a ce masa namiji ne a wannan muzakkaru da majaz kenan majazi ko a ce masa muannas muannasul ila majaz in sun karkato zuwa ga sulhun Allah ce fajana halaha kuma ku yadda ayi sulhu lil kuffari wa sawa'un kana al aqd lil jizya kama huwa indal malikiyya amma imam malik ya ce ko da za a yi sulhun to sai an sa musu haraji an yadda za a yi sulhu to amma akwai haraji duk wata ko duk wata biyu ko duk shekara sai kun biya idan sun yadda za a yi to sai a yi sulhu haka imam malik ya faɗa an gane ko a wata wakal Allah Allah ya ce ku dogara ga Allah duk lokacin da za ku yi sulhu da su ku dogara ga Allah innahu huwa samiul alim domin Allah ta'ala shine as-sami'u kuma shine al-alim ma'ana mai ji ko masani in ma sun faɗa dan ƙarya Allah ya sani in ma sun faɗa da gaske Allah ta'ala ya sani an fahimta a malike cewa maluli silmi auli salmi ai as-sulhu wa tarkul qital ku karkata zuwa ga sulhu ajiye wutar yaki fajna halaha ku karkata ku karkata ayi sulhu an fahimta ku karkata zuwa wajen su ila ma qalabu idan hasu suka nema amma mutawakkilan ala rabbik ka dogara ga ubangijinka fa inna fi zalika fawaid kaseera domin mala ya ce a sulhu in sun nema a yi daga gare su akwai fa'idoji daga cikinsu fa'idojin an na ɗalabar afiya matsalu fi kulle wakati imamu su'idi yake cewa neman zaman lafiya da a zauna kalau ba harbi ba suka ba zagi sai ce matsalu fi kulle wakatin abinda ake nema a kowane lokaci ba a san rigima ba a san tashi hankali ya sa musulunci ya sanya wa kansa ma al-islam zaman lafiya an fahimta ba a san fitina ba a san yaƙi shi ne ce shi zaman lafiya abin nema ne a kowane lokaci fa'iza kanuhun mubtadi ila fi zalim in su ne suka fara ce a zo a zauna lafiya din kanu aula li ijabatihim to wajibi ne ku amsa musu daga cikin fa'idojin sulhu anna fi zalika ijma'an li quwwatikum idan aka ce ɗayan ya fara cewa a tsaya a yi sulhu to ya da kai kana da ƙarfi kenan an fahimta duk wanda ya fara saranda ya fara neman sulhu to ya yi da kai kafin shi ƙarfi wasu idadi minkum liqitalihim kuma ajiye wutar yakin zai sawo ƙara shiri nan gaba fi wakatin akar a lokaci mai zuwa malik cewa in har sun bukaci haka din wa minha annakum idza aslahtum wa amana ba'dukum ba'da idan kun yi sulhu an aminta sahin ku ya aminta da sashi wa tamakkana kullu ma'arifa ma alayhi al-akhar kuma su sun san dukkan wata ma'arifa kun san dukkan wani irin tanajin su tadlin su fa innal islam ya'alu wa la yu'la alayhi domin kullum musulunci ne a sama ba a hawa kan musulunci fa kullum mallahu aql wa basira dukkan wanda yake da hankali yake da basira idza kana ma'u insaf har in iya da adalci fala budda an yubthirahu ala ghairihi to wajibi ne fifita musulunci akan wani addini musulunci ne zo da wannan dokokin ayi sulhu a yafi a dage wutar yaki ko da su suka nema musulunci zaka fifita akan kowane addini li husnihi fi awamirihi domin musulunci iya da kyau wajen bada umarni wa nawahihi da duk abin da musulunci yana to abu ne mai kyau wa hasanu fi mu'amalatihi wa husnihi fi mu'amalatihi dukkan mu'amalar musulunci tana da kyau lil khalqi ga dukkan abubuwan halitta wal adlu fihim musulunci yazo da adalci akan kowa wa annahu la jawra fihi wala zulm musulunci babu ta'addanci babu zalunci fahina izin yaksaru ragibuna fi har in wannan abun ƴaƴan musulunci suna yi suna bayyana su to za a samu mabiya da yawa su yi wa musulunci wal muttabi'una lahu fasara haza silm auna lil muslimin al kafiri wannan sulhun an yi da wannan manufa to zai zama taimako ne akan musulmai ba akan kafirai ba wala yakabu min as-salmi illa khasla wahida ba a jin tsoron sulhu sai in an samu wata tada guda daya wahi an yakuna al-kufara qasduhum bizalika khida' al-muslimin in kun gano yaudara za su yi tokar ku yadda an fahimta in kun gano kullun su da yaudarar su to Allah ya ce kar ku ba su dama a yi sulhu a ci gaba da gwabzawa har sai sun nemi sulhun da gaske daga nan sai Allah ta'ala ya ce bi wa in yuridu wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin na'am وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم na'am إنه عزيز حكيم Allah ya ce wa in yuridu an yi- an ya kada uka idan dama nufin su asalin su yaudare ka ne ya rasulullah sun zo sun ce ayi sulhu amma yaudara ce a ransu to fa inna hasbaka Allah Allah ya isar ma daga sharrin su an fahimta ko da an yi kullin munafirci ko da an yi kaza kaza kaza din to Allah ya ce kafika wa hasbuk Allah ya isar ma kuma ya tare ma sharrin su hasali ma huwa allazi ayyadaka bi nasri Allah ne yake karfafar ka da taimakonsa ayyadaka daga aidi ne al'aidi kuma al'uwa Allah ne yake karfafar ka da nasara daga Allah din sannan kuma bil mu'minin tare da masu imani Allah ya taimake ka ya baka kariya kuma ya kare mu'mini dalilinka dalilin ka za ka dangane ke samun ruwan sha ko saboda ka idan Allah ya biya manzon Allah kariya daga munafukai daga makiya na waje da na boye to har ku masu imani mabiyan sa Allah zai ba ku kariya in ka tsaya ka bi turbar manzon Allah kai da'awa irin ta manzon Allah ka dauka kwaikwayi irin halayen manzon Allah a rayuwarka to Allah yayi yayi alƙawarin baka kariya duk tuggun da za a kulla wallahi ba za ka faɗi ba alƙawari ne da Allah hasb fa inna hasbaka Allah Allah ya isar ma ya baka kariya ba ma kai kadai ba huwa allazi ayyadaka bi nasri Allah ya karfafe ka da nasara daga gare shi sannan kuma wa bil mu'mini da masu imani in kana son kariya daga shari daga tuggu daga kulle-kulle daga tone-tone daga tofe-tofe to ka bi sunna kawai idan ka bi sunna ka haɗu da kariya duk kullum mai kulli wallahi zai barka duk tuggun mai tuggu zai barka duk munafirci mai munafirci zai barka bayan da zai iya da kai tun da kai kariyarka daga Allah ne amma shi da wani mushe da wani kulle-kulle da wani rami da wata igiya-igiya da wani tofe-tofe da wani abin da zai namu a gun wani kazami bai iya tsarki ba to wannan za ka haɗa su da abin da ke ga Allah ai ba zai yi ba Allah ne alƙawarin baka kariya kai mai imani kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mali yake cewa fa akbarahumullahu annahu hasbuhum wa kafihim sai Allah yake biya munafikai labari cewa in kun shirya munafurci da tukutuni Allah ta'ala ya riga biya manzon Allah kariya da masu imani daga dukkan yaudarku fa anna zalika ya'udu alaihim darduhu kuma kaikai ne zai dawo kan mashakiya duk mai kulli akan wani ya ga ya faɗi ko ba daɗe ko ba jima wallansa ya dawo kansa tunda Allah ta'ala yana cewa shi Allah wala yiqul makru sayyi'u ila bi ahli استكبارا في الأرض ومكر السيء مم.
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأول Allah ya ce istikbaran fil ardi daga cikin illa ko kuma alama ta munafirci da kafiri akwai girman kai suna da girman kai istikbaran fil ardi wa makaru sayyi suna kokarin makru da mummunan abu da kulle kulle da tofe tofe da gulma da munafirci duk aiki munafikai ne wa makara wa makaru sayyi sai Allah ya ce wala yiqul makaru sayyi illa bi ahli mummunan makirci ba inda yake sauka sai kan me shi wannan haka Allah ya tsara dukkan wanda ake kulli a kansa idan ya yi haƙuri ya ci gaba da azakar wallahi abin da ake yin kan mai zai dawo an fahimta wannan kuma suna nan bila adadin sun faru sun faru sun faru mutum ya ƙulla mugunta amma ta dawo kansa mutum ya ƙulla ma tuggu amma kai ɗinka hairi ya zo ya fada a wannan ba za su ƙirgu ba misalan suna da yawa to sai Allah ta'ala yake cewa wa in yuri wa in yuridu an yakada uka in sun yi niyyar yaudarar ka sama ha'inci sama tuggu fa inna hasbaka Allah ka fada musu Allah ta'ala tini ya baka kariya ai kafika amma yi uzi duk abin da zai cutar da kai Allah ya kare ka wa huwa al-qa'im bi masaliha bi, bi masalihaka wa mahama a, wa, wa muhimmatika shine yake kokarin kare ma maslaha da manufofinka ya rasulullah da kai da masu imani wallazi ayyadaka bi nasrih Allah ta'ala ne ya karfafe ka da nasara da gare shi wa bil mu'minin sannan da masu imani su ma sun shigo ciki wa man nasru illa min indillah nasara kuma tana gun Allah subhanahu wataala wa allafa baina qulubihim kuma Allah shine ya hada ma zukatan masu imani ya hada kansu a ce duk jagora ba karfin sa bane yasa ake bin sa Allah ne kawai a wannan mabiyan naka akwai wanda ya bi ka ilimi akwai wanda ya fi ka kuɗi akwai wanda ya fi ka wayo akwai wanda ya fi ka hikima akwai wanda ya fi ka shekaru a sai in ka ga al'umma suna sauraron ka suna jin ka suna karɓar umarninka wallahi Allah ne kawai ba dibaraka ba ce Allah ya ce wa allafa baina qulubihim mu ne muka tattara ma kan mabiyanka sai Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da duk abin da ke ban ƙasa gaba ɗaya na dukiya ma allabta bai da ƙulubihim ba ka isa ka haɗa kansu ba wani ba kuɗin ba ne a gabansa a fahimta da za ka ce da duk dukiyar duniyar nan wani wallahi ba ka isa ka samu haɗin kansa ba amma in allah ya hore mai ya ga mallake shi walakin allah allafa bai nahu allah ne cikin ikonsa yake haɗa ma kansu ya zaunar da su a gabanka ka faɗa masu ji innahu azizun hakim allah azizu ne ya isa wannan hakim kuma akwai hikima tsakanin wanda ya ga ana mai wannan da kuma mai yin duk akwai hikima daga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya taimake mu ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya taimake mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya sanya aljanna ce da mu ga da su ya san makomar mu na na na a muna addu'a ga ainihin mai wannan gida wanda ya asasa wannan masallaci yayi tafiya a muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya abin da ya tafiya abin da ya tafiyar domin sa Allah ta'ala ya hore masa shi Allah ya ba su nasara kuma ya dawo da su gida lafiya da dukkan masu bukatu irin waɗannan muna addu'a ga jihar mu da shugabannin jihar mu Allah ta'ala ya musu jagora da abin da suka sa a gaba na alkhairi Allah ya cimma musu shi abinda kuma yaji so na shari'a Allah ta'ala ya tsare su ya tsare mu gaba daya Allah ta'ala ya nuna musu gaskiya ba su ikon bi Allah ya ba su ikon yin adalci amanar da Allah ya dora musu Allah ka ba su ikon saukewa mu kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon yi musu da'a da biyayya gunda bai saba mu bai Allah Allah ta'ala ka mana albarka a garin mu da jihar mu da kasar mu gaba daya Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka duk abin da yafi karfin mu Allah ta'ala ka fi karfin sa Allah ta'ala ka taimaki addinin ka da mu abota addini Allah masu mana zagon kasa duk inda suke Allah ta'ala ka yi mana maganin su akwai dan uwa malam Isa wanda ɗaya ne daga cikin masu mana media to ya ce a dinga sashi a addu'a domin rashin lafiyar iyalinsa da suka yi hadarin mota yi wajen sati uku kenan da kuma ɗazun da yana cewa an yi wa wani aiki kaninsa aiki a kafa na jinya na larura a kafa su an masa aiki shi ma muna roƙon Allah ta'ala kan Allah ya ba shi lafiya da dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya muna addu'a ga malamanmu na wannan gari da wannan ƙasa Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya sa su yi lafiya su gama lafiya aikin da suke yi wa addini Allah ta'ala ya karbe shi muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya alaran ma shi ma ya ce akwai bukatunsa iya neman addu'o'in mu Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi abin da yasa a gaba Allah ta'ala ya biya masa da mu gaba daya dukkan masu bukatu cikin mu na alkhairi Allah ya biya mana dukkan masu tsoron wani abu na shari Allah ya tsare mu dukkan wanda ya zo wannan masallacin Allah ka mai da shi gida lafiya duk ladan da ake samu a irin wannan gurabi Allah ka haɗa mu da shi duk kuma abin da ya fi ƙarfin muna tsoronsa Allah ta'ala ka tsare mu ka ba mu kariya a gidajenmu ya Allah ka ba mu tsaro a masallatayyarmu da kasuwanninmu da hanyoyinmu da gonakinmu da masallatayyarmu Allah duk inda muka sace ka ba mu tsaro da kariya da gare kai Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya akwai wani bawan Allah ya ce a taya shi addu'a yana neman wani aiki iya neman addu'ar mu in alkhairi ne Allah ta'ala ya hada shi da shi in kuma babu alkhairi Allah ya canja masa da abin da ya fi alkhairi da shi da masu bukatu irin nasa duka Allah ta'ala ya biya mana bukatu mun alkhairi muna ƙara sa gwamnatin tarayya da ƙungiyar asu a cikin addu'a Allah ya sulhunta su wannan rigima Allah ta'ala ya kawo ƙarshen ta ya Allah duk wanda suka fake da ita suke cimma manufar su Allah ta'ala ka bayyana asirin su ya Allah Allah ka sulhunta wannan tsakani Allah ka sa kowa ya yarda da irin abin da yake shine haƙƙin sa ya Allah Allah ta'ala ka karkato da hankalin sojin samun maslaha Allah ka higa tsarin Allah ka kawo maslaha ga tsarin duk abin da yake damu mu a wannan ƙasa Allah kamar maganin shi duk kuma abin da muka sa a gaban alkari Allah ya cimma mana shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh